ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira na Muhammad sallallahu alaihi sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda shi ne ya dace da ashirin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida biyar miladiya za mu ɗora kan tafsirin na alkurani mai girma a cikin suratul rum wanda yau za mu tashi aya ta arba'in daidai insha Allah ta'ala Allah rahmu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
Allah madaukakin sarki yace Allahu alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halicce ku summa razaqakum sannan ya azurta ku summa yumitukum kuma shine zai kashe ku summa yuhyikum shine zai tayar da ku ya raya ku kenan hal min shurakaikum man yaf'al min dhalikum min shay a cikin gumakanku abokanan tarayyarku da kuke haɗa su da Allah a wajen bauta kuka ce su ma sun isa kamar yadda Allah shine isasshen sarki akwai wanda ya isa ya aikata irin wannan aikin ya yi halitta ya azurta ya kashe ya raya duka waɗannan gumaka da kuke bauta ba Allah ba akwai wanda ya isa irin wannan aiki subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukaki amma yin shirkuna da barin abin da suke yi na shirka da hada shi da wani wajen bauta wannan ayar kamar a me ake cewa kamar ƙalubalantar Allah yana ƙalubalantar masu bautar gumaka ne da duk wani mushriki a duniya wanda yake bauta wani ba Allah ba sai aka sifanta masa aka lissafa masa aikin da shi Allah yake yi shi kadai to idan wani wanda zaka bauta mai ba Allah ba bai isa ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba to bai cancanta ka bauta masa ba na farko dai Allah shi ya halicci kowa da komai a duniya duk abin da ka gani Allah ne ya halicce shi na biyu duk wanda ka gan shi da arziki ko kafiri ko musulmi to Allah shi ya masa arziki shine ma'anar alkhaliqur raziqu duk yana cikin sunanakin Allah da kuma sifofinsa Allah shi yake fitar da mutum daga cikin cikin tsohuwarsa mahaifiyarsa tsirara bai da wando bai da riga la ilma lahu wala sam'a wala basara bai da ilimi baya ji baya gani wala quwwa abinda ake nufi baya ji baya gani mana baya baya jin abinda wani zai abinda zai amfane shi baya ganin abinda zai cuce shi yanzu jariri zai iya gane abinda zai cuce shi a'a bai da ƙarfi sai yanda aka yi da shi sannan sai ya azurta bawa bayan wannan ya bashi abin da zai ci ya bashi hankali ya bashi ƙarfi ya bashi tunani ya bashi kunne da yake gane an ce ya bari ya bari ya bashi ido da yake iya gane abin da zai amfanar da shi cutar da shi ya ba shi sutura da tsirara yake ba wani jaririn da sai sa wa kansa riga ko wando ya kashi a wando ya fitsari a shimfiɗa amma daga baya sai ya hankali sai ya tunani daga baya Allah ya ba shi kuɗi ya ba shi arziki ya mallaka masa ya tara masa ya zama wani har wasu suna ci a ƙarƙashinsa duka wannan ku gaya wa mashirkai da suke bauta wa itace da suke bauta wa gumaka da suke bauta wa duwatsu da suke bauta wa rana ko wata da suke bauta wa wani ɗan adam da suke roƙon wani ba Allah ba shin waɗannan da ake kiransu ba Allah ba akwai wanda ya isa ya aikata irin wannan aikin wannan kyakkyawan misali ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya buga mana don korar shirka da kayan shirka da kuma bayani akan wautar mushiriki da kuma rashin adalcin ɗan adam wajen haɗa mahaliccinsa da wani abin bauta. bayan nan Allah sai ya kashe ku bayan ya halice ku bayan fa kuna raye din nan sai kuma ya kashe ku ya turo mala'ika ya zare ran ba yanda zaka yi yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura mala'ika yazo ya zare maka rai ka mutu a tashe ka ranar tashi alƙiyama hal min shuraka'ikum shin waɗanda kuke hada su da Allah wajen bauta man yaf'alu min zalikum min shay akwai wanda ya isa ya aikata irin waɗancan ayyukan koda kaɗan ne a ciki amsar shine la yaqdiru ahadun minhum ala fi'li shay'in min zalika ya Allah babu wani a cikin waɗannan gumaka ko wani Allah ko mutum ne da ya kambama da ilimi ko ya bunƙasa da sarauta da yake da daman ya yi ɗaya daga cikin waɗannan bai isa ba Allah shi kaɗai shi ne almustaqillu bil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati shi ya kaɗaita shi kaɗai ƙulli yake rayawa yake kashewa yake halitta yake azurcawa kuma shine yake da cancantar ya tashi bawa ranar tashi alƙiyama kisa yace subhanahu wataala amma shirkun sarki ya tabbata gare shi ya Allah ya kuma ɗaukaka da barin abin da suke shirka da shi ta'ala taqaddasa wa tanazzaha wa ta'azama wa jalla wa azza ya tsarkaka ya girmama ya buwaya ya burunƙasa an an ya kuna lahu sharikun au nazirun au musawin ya zama yana da aboki ko wani wanda ya kama da shi ko wani wanda yake daidai da shi awwaladun awwalidun ko wai a ce Allah yana da ɗa ko yana da uba bal in baka sani ba Allah shine al-ahadu al-fardu as-samadu kwaya ɗaya tilo wanda ake nufinsa da biyan bukata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai da kini bai da sa'a bai da wani wanda yake neman shawararsa shi kadai yake komai to tunda ku shi kadai yake komai to me yasa za a rika hada shi da wani wajen bauta wannan zalunci ne Allah ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr malamai suna fassara zahar al-fasadu fil barri wal bahr kamar haka fari ya bayyana da karancin amfani ya bayyana a ƙauye da kuma birni wani irin fassara suka yi suka ce abinda ake nufi da alfasad a nan ma'ana yunwa da ta zo ta fari me fari rashin ruwan sama bala'i ne rashin ruwan sama ƙarancin ruwan sama kafewar koguna toshewar kwarurruka rashin gudanar ruwa to wannan fasad ne القحط هو قحط المطر قلة النبات شين الفساد أنا أولا مفسرة تفرقوا كيان تمي في البر والبحر البر أنا هنا أقويك عند أكي نوما البحر أنا نفهم براني دعينهم وتقررك wanda sai ƙauyuka sun samu suke ba su su masu ci su sha imam ikrima ya ce al'arabu tusammi al-masar bahran a larabci ana iya ambatan birni a ce shi bahar kamar yadda ake cewa ajdabal barru وانقطعت مادة البحر سنة فنهاك بما كسبت أيدي الناس كنا ينزام تفاونا فسر رشل روا ƙarancin amfani ya fa bayyana a ƙauyuka da birane duka wannan kuma wata azaba ne Allah yake wa mutane na ƙarancin abinci da rashin ruwa amma ba kowa yake ganewa ba duk lokacin da aka rasa ruwan sha aka samu karancin amfanin gona to wannan wani nau'i ne na azaba yunwa za ta mamaye mutane sannan kuma za a yawaita sace-sace kuma abinci zai yi tsada rayuwa za ta zama tana da wahala to wai me yasa haka yake faruwa bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa ai bi shu'mi zunubihim bagawi yace saboda shu'umin zunubinsu laifuffuka a rinka kula da a sa rinka sa dan agaji permanent mana a wurin saboda iska ko aka ce karancin ruwan sama yana tasiri a kogi tabbas kuma yana tasiri a fili ma inda ba kogin ba kuma wannan yakan rage abin da mutane za su ci da abin da mutane za su sha fassara ta biyu ibn abbas ya fassara ayar da wata fassara wanda da ita aka fi sani zaharar fasadu fil bari wal bahr sai ce barna ta bayyana in ji ibn abbas ya ce abinda ake nufi da alfasadu fil bar shine kisan kai kuma wannan kisan kan ya faru ne tun lokacin da ɗaya daga cikin 'ya'yan annaba adam ya kashe dan uwansa fil bahar ya ce wannan kuma da ƙwace da ake yi a ruwa matafiya su ma akwai 'yan fashi da makami a cikinsu kenan dai ya fassara shi da matsayin barna a bayan ƙasa me yasa Allah yake jarraban mutane da kashe-kashen rayuka da zubar da jini saboda abin da mutane suke aikatawa Allah ya yi fushi da su ya jefa su a cikin bala'i su ya so su yi ta kashe kansu kamar yadda dabbobi suke rayuwa a cikin daji mai ƙarfi shine sarki a daji duk wanda ya ga dabbar da take ƙasa da shi sai cinye ta ku lura in kuna ganin fim na namun daji wanda yana da kyau mutum ya rika kallon films na namun daji din ya ga yadda Allah ya halitta su yadda yadda dabba take rayuwa daga nan ne zaka gane bambancin rayuwar dan adam da dabba zaka ga layin giwaye zakukuna ne kuraye ne a a tsuntsaye ne idan aka haska ma cikin ruwa shi ma dai haka manyan kifi su cinye ƙananan kifi akwai kifin da shi a ƙasa yake can ƙasa baya fitowa sama idan ya fito sama to yunwa ce ta dame shi zai zo ya ci ƙananan kifaye kawai koma ikwanciyarsa shi ruwa baya masa damuwa daman shi ɗan ruwa ne da ya ji yunwa sai ya bar gidansa a can ƙasar ruwa ƙasar ruwa can sai ya fita yawo yana ɗaga kansa da ya fara yawo zai ga ƙanana kawai bakin zai buɗe kawai sai su ta wucewa su ta wucewa su ta wucewa in ya rufe jakarsa ta cika kawai ba sai ya tauna ba zai yi ƙasa kawai ka duba mana to hatta a cikin ruwa dabbobin ruwa ɗin wanda kar ku manta dabbobin da suke cikin ruwa masana suka ce sun fi dabbobin da suke ƙasa yawa halittu da suke cikin ruwa sun fi halittun da suke a fili duba wani mulki na Allah duba sarautar Ubangiji haka idan ka shiga daji duk inda ka ga zaki to fa duk dabban da take ƙasan zaki to tana cikin hadari zaki ashirin talatin arba'in suna iya kai farmaki wa giwa ɗaya ko biyu kaga sun kora ta da gudu su suna da gudu ita ba ta da gudu amma kuma tana da ƙarfi da ta yi haka da hancinta sai ta buge guda goma in ta kada haka in ta take wani ba zai tashi ba duk ƙarfin zaki sai ka ga kuraye su ma akwai mai farautar su ita ma kura tana farautar wani ɗan ƙaramin dabba sai ka ga akwai wanda zai bi shi shi ma zai bi wani kaji da sauran tsuntsaye su kuma su yi ta farauce 'yan kiyashi 'yan ƙwari masu tashi rayuwar dabbobi ita ce wanda yake babba mai ƙarfi kawai shi zai murkushe mara ƙarfi to wai irin wannan rayuwa ta dabbobi yau ɗan adam shi yake so ya gayyato wa kansa a cikin birni da ƙauye zaharar fasadu fil barri wal bahr wanda yake da bindiga a hannu wanda yake da uwa a murhu ya kashe wanda ya ga dama ya yanka wanda ya ga dama izalinci wanda ya ga dama ya cuci wanda ya ga dama kuma ya fito ya yi yawo kuma ba wanda zai ce da shi komai kaga mabarnaci shi ake girmamawa yanzu Allah ya kamu lokacin da a Najeriya a wasu wuraren abin zai baka tsoro mutumin banza shi ake kimantawa ɗan ta'adda shine mai matsayi a cikin mutane an san fa mabarnaci ne an san zaluncinsa an san cutarsa in ma'aikacin gwamnati ne an san ɓarawo ne an san babakeren da ya yi ga dukiyar al'umma da shan jinin mutane da ya yi da shaƙe musu waya da ya yi an bayyana laifinsa kowa ya sani amma wallahi in yana da uwa a murhu sai wani ya zo ya ce na yafe masa na wanke shi ya dawo kuma ya yawansa ba inda ba za shi ba bayan ya ɗauki shekaru yana ta'adi yana ɓarna su kansu mutanen ƙarya suke yi wasu mutanen banzan su ne masu daraja idansu an wayi gari mutumin kirki shine kaskantacce a cikin mutumin banza shine mai matsayi shi ake girmamawa ana jin tsoronsa saboda mulkinsa da sarautarsa da kudinsa da gwamnatinsa da damar da yake da ita amma duk kirkinka duk mutuncinka duk kimarka duk darajarka baka da wannan kimar da darajar in baka mallaki wani abu ba kuma idan baka da kowa wallahi haka rayuwar take gudana abun kuka abun bakin ciki an amintar da mutanen banza an ba su kwanciyar hankali da natsuwa an tsoratar da talaka miskini mai bin Allah wanda baya da kowa sai Allah shi kuma shine baya iya bacci baya iya samun biyan bukata zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas an samu matsaloli na kashe-kashe da zubje-zubjen jini tun farkon kashe rikicin da aka yi da ‘ya'yan annabi Adam Habila da Kabila, wato alayhim naba abinai Adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وانا أيضا قبادها suna magana ne akan kissar ‘ya'yan annabi Adam guda biyu da ɗaya ya kashe ɗaya. Ibn Abbas ya ce, Ai, zaharar fasad wal bar fil barri walba'ar ta fara aiki ne tun lokacin da ɗan annabi adam guda ɗaya zai kashe ɗan uwansa kuma manzo Allah ya ce wannan ɗaya ya shiga uku zunubi duk wanda ya wani kisan kai a duniya to sai an kai mai kamashi saboda li'annahu sannal qatil shine sunnanta kisan kai da zubar da jini Allah ya mana afuwa idan mun dawo akan abin da ya shafi fari da rashin ruwa da karancin abinci imamu dahak yake cewa kanatil ardu khadira da an yi wani lokacin da ƙasa koriya shar take bishiyoyi sun yi kore shar ya ce ɗan adam la ya tibnu adama shajaratan illa waje da alaiha samara ɗan adam da zai taɓa zuwa gindin wata bishiya mafaci sai ya samu ɗan itace a jikinta a ci a sha a ƙoshi a daji kawai kafin ka dawo za ka samu abin da za ka yi guzuri ka ci ka sha da iyalinka da komai an yi wannan lokacin amma an samu lokacin da kuma duk 'ya'yan itacen Allah ya kada 'ya'yan sai ka ga bishiya ta yi shekaru ta daina yayan haka kawai wai ta yi fushi ita ma me ya faru barnar da ɗan adam yake yi a bayan ƙasa da zubar da jini da kashe-kashe da zinace-zinace da luwaɗi neman maza da neman mata fashi da makami tsara hanya zaluncin 'yan kasuwa zamba cikin aminci cin amana yaudara wallahi yana da tasiri hatta ga shuke-shukenmu da ke cikin daji da ma iya zuwa mu je mu amfana amma babu malam kanya kadai zaka iya shiga daji ka sha kanya ka sha ruwa ka goshi yau ina kanya take ƴaƴan itatuwa nawa ne da muna yara haka kurin yaro zai tafi gona ya je ciyawa ka je ka yi dinya ka sha ka sha ka sha dinya ka koshi ka zubo ta a leda ka tsaya a kwari ka wanke ta ka taho har ka kawo gida har ai guzuri dinyan nan har zuwa ake ana kasa ta a bakin kasuwa ana sayarwa yau duk ɗinyoyinmu suna ina suna ina sun ƙare wannan misali ne ƙwaya biyu kawai na gaya mana akan 'ya'yan itatuwa wanda suna nan barkace wanda ba lalle ne iya buga misali akan su da yawa ba amma duk za ku tuno ka tuna da a shekarun baya kana shiga daji za ka samu abin da za ka cika sha na farko akwai ruwa mai kyau shi imamu abdahak yace wa kana ma'ul bahri azban ruwan kogi ruwa ne mai daɗi ruwa ne mai kyau da yake wucewa babu wani namun daji da za su zo su bata shi ko kashin tumaki ko wani abu da sauransu yace amma wallahi tun da ɗan gidan annabi adam ya kashe ɗan uwansa tun da ƙabila ya kashe habila guda biyu ne akwai ƙabila akwai habila mai kisan kan shine ƙabila wanda aka kashe shine habila imamu dahak yace iksha arzatil ard ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe bishiyoyi suka yi ta kuka suka yi ta ƙara saboda ba a taɓa kashe ɗan adam ba mutum ya kashe mutum ɗan uwansa yace wasara ma'ul bahri milhan daga nan ruwan kogi ya zama ruwan gishiri kogin ma ya zuciya ya zama gishiri shine har yau akwai ruwan kogunan da wallahi ba sa shayuwa baka isa ka tura saniyarka in kai kiwo ta je ta sha wannan ruwan ba misali yanzu ruwan teku ko tsayawa kai duk yawan ruwan da yake ruwan teku ko tsayawa kai in iska ta kaɗo ruwan ta ɗanɗani bakinka ji za ka yi kamar gishiri zai tsinka maka harshenka ba a iya noma da shi shanu ba sa iya sha in kaga ƙasa ta amfana da ruwan teku to jawo shi ta ta sa masa kemikal kemikal na zamani da wasu na'urori da za a tace wannan sinadarin mai gafi da zafi a cikinsa a yi amfani da shi sai ruwan ya zama gashi nan baya amfani sai wasu abubuwa daban da ɗan adam zai iya fa'idantuwa da shi imamu dahak ya ce tun lokacin da ƙabila ya kashe habila daga lokacin dabbobi suka fara fada da junansu a cikin daji wannan dabbar ta kashe wannan dabbar wannan dabbar ta kashe wannan dabbar kenan wane ne ya sabbaba fadace-fadace da kashe-kashe da zubar da jini shine dan adam dan gidan annabi adam kabila da ya kashe dan uwansa habila yau ga bala'in har yau har gobe haka kurin kana tafiya zaka ji ana barin wuta ana jama'a wuta wuta papapau papapau haka kurin kana cikin mota ka tafi kasuwa neman abinci ka dawo a hanya kurin a ce an kashe ka me ka masa ba abin da ka masa hanyoyin kashe mutane filanci sun yawaita gwamnati tana iya ɗaukan mataki akan wani wani ba za ta iya ba in ka gama an kashe ka an san an kashe ka ma ɗan gata ne kai nawa ma ake kashe su ba a san an kashe su ba an kashe banza to yau masu kisan mutanen su suke da ƙarfi me kashe mutum me rataye da bindiga mai ta'addanci ya fito ya ɗauki hoton kansa da bidiyon kansa ya gaya duniya shine wane a ƙasar da take akwai shugaban ƙasa a ƙasar da take akwai sojoji a ƙasar da take akwai 'yan sanda akwai jami'an tsaro masu farin kaya akwai kayan yaƙi na jiragen sama da na ƙasa ƙasar da tana iya zuwa ta ce za ta kai wa wata ƙasa farmaki amma 'yan cikin ƙasarta sun gagare ta ɗan ta'adda a najeriya ya zo ya ba da notice ya ce in aka fita kasuwa kaza to wallahi zai yi kisan kai kuma ba a isa a fita ba kuma da aka guda fita kuma suka je suka yi kuma ba abin da ya faru a nan idan jami'in tsaro ya tsare ka a titi ya sa ka tsallan kwaɗo ya dake ka ya wulaƙanta ka ya ci mutuncinka amma ga waɗanda ya kamata a kama a ɗau mataki a kansu ba sa tabuwa kai inda suka samu yanci ma har cikin gari suke shigowa su yi sayayya su yi abin da za su zaharar fasadu fil barri wal bahr hasan me yake faruwa duk lokacin da ya zama akwai zalunci mai mulki zai yi zalunci duk lokacin da mai mulki zai yi zalunci bai zai tuna Allah ba to sai Allah ya tsamo wasu su ma su yi ta zaluncin kuma ba a yi sa hana su ba to shine abin da yake faruwa dan talaka shine a kar jininsa shine na banza haka ake rayuwar zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas wannan zance gaba ɗaya yana nan cikin tafsirin Imam Tabari wannan wannan wannan ne bayani um malaman tafsiri suka yi bayani cewa zancen da yafi dacewa da daidai a fasara ayar shine an samu barna ta bayyana a fili da ruwa da fili ina fata ana fahimta a ko'ina kenan ake ne ta yi tasiri kogin sai rabu gida biyu akwai baharu milh akwai baharu azba akwai kogi wanda yake na gishiri akwai wanda yake kuma mai daɗi duk dai ana ce da shi bahar ne da sauransu duka waɗannan idan ka dunkule gaba ɗaya fassarorin guda biyu suna iya haɗuwa ne a wuri guda duk abin da kaga ya faru a bayan ƙasa ɗan adam shi ne ya je ya jangalo wa kansa inna Allah laysa bi zallamin lil abid li yuziqahum ba'd alladhi amilu Allah din ya ɗanɗana musu wani bangare na abin da suka aikata uqubata ba'd alladhi amilu min ad-dhunub irin wannan ya faru ne fasadi da ke yaduwa a bayan ƙasa saboda a ɗanɗana wa ɗan adam abin da ya aikata la'allakum yarji'un ko sa koma zuwa ga Allah su bar kafirci su bar al'amal khabisa munanan ayyuka a nan gurin ‘yan uwana a takaice wannan aya da alaramma ayoyin da alaramma ya karanta mana musamman ta zaharar fasadu fil bari wal bahr malamai sun tattauna sun yi bayani musamman an koma cikin tafsirin ibnu kasir ya faɗi wannan duk maganganu da ya faɗa wasu suka ce abin da ake nufi da albar fili zaharar fasadu fil bari fili nan ƙasa haka ko kuma a ce wurin da ba komai kawai daji ne albahar kuma sun fassara shi da birane da ƙauyuka wasu suka ce um, daman ana iya ambatan albaharu da birni kamar yadda na faɗa cikin maganganun malamai Allah musu rahama wasu kuma suka ce albarul ma'ruf wal baharul ma'ruf kawai fasadi ya faru a fili in an ce albarru inda ba kogi ba in an ce albaharu cikin ruwa wannan wata fassara ne zaid ibnu rufayya yana cikin wanda ya fassarar zaharar fasadu da inqita'ul matar shi bai fassara fasad din da matsanin barna da ni nake fada ba kai kake fahimta ta shi abin da ya fassara fasad shine yankewar ruwan sama ruwa yana iya yankewa ruwan sama ya rike ai ta jira za a shuka abu ya gagara in aka samu rikewar ruwan sama ya uqibuhu alqaht sai kuma fari ya biyo baya duk lokacin da sama bata bada ruwa ba ita ma kogin ai za ta gane sama bata bada ruwa ba ba wasu kogunan ba sai saman ta bada ruwa in ƙasa ta sha ta sha yi ishe ta sai ta an kaɗa shi cikin kogin ba to wannan duk yana da tasiri dabbobin su kansu su kansu dabbobin cikin ruwan su ma suna fasadin ai in mun fassara albahar da albahar ba mun faɗa magana imamu dahak ba tun da ɗan adam ya kashe ɗan uwansa ɗan adam aka ci samun ta'addanci na dabbobi ma na cikin ruwa da sauransu da haka dai abin da aya take nufi lallai an samu tawaya annaksu fil zuruwa tawaya a cikin kayan shuke-shuke da 'ya'yan itatuwa ibnu kasir yace bi sababil ma'asi saboda saban Allah da kuke yi amfani yayi karanci abubuwan da za a sha ya gagara yanzu malam da mangwaro misali ɗaya zan buga mana na kusa-kusa da bishiyar mangwaro a banza ma ake tarar da ita a daji ba ma san me ita ba a hanya kawai ka je ka kada ka sha ka yi guzuri yanzu mangwaro guda ɗaya mai wilbaro zai zo yana tura wilbaro ka tambaye shi mangwaro ɗaya nawa ne sai ce ma 1.5 me 1.5 sai ce kai baka ganewa 1,500 mangwaro ɗaya kana zuwa da ka ɗora masa wuka kayanki rabi kayanki wani ɓangare sai ka ga ya ƙare da ku gashi a banza a bakin kwari kawai kwalulukanmu nan da muke da su a nan bishiyoyin mangwarori kawai na Allah ne yara da sun je wasa kwari sun yi bunjime sun yi wanka a ruwa na zo dawa sai a ta hawa bishiyoyin mangwaro kawai kaga yaro ya taho da shi yanzu fa har gadin bishiyar mangwaro ake ya yi karanci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana afuwa abin da ya faru wannan shine ana barna ba a ba a tsaye da doka suka ce wa sababu ga hada annal hudud idza uqimat in kaffa nas da an tsaye da doka da haddi a bayan ƙasa to da mutane sun kame daga barna ko da yawan mutane da sun daina yin barna da sun daina aikata muharramat amma idza turikatil ma'asi duk lokacin da aka zuba ido aka bar saƙo ya ta yaduwa a bayan ƙasa to wannan sababi ne da zai yanke arzikin sama daga ƙasa Allah ya yi alkawari in kun bari ana barna ana ta'addanci to arziki da yake saukowa daga sama zai yi ƙaranci sai ku yi ta ɗanɗana kuɗar ku kuna wahala me ana yin barna ana ƙyalewa Na'am, waɗanda ya kamata su hana ɓarnar, sai suka zama su ne ‘yan kwangilar taimakon ɓarnar. Mutum ya shahara da ta'addanci, ya je ya aikata ta'addanci, amma yana da mai gidan da zai sa a cire shi. Kai kanka jami'in tsaron da ka riƙe shi, in baka sake shi ba, daga wancan babban birnin da ba sai na faɗi sunansa ba, daga can za a turo maka doguwar takarda a ce tattara kayanka tun da ba gidan ubanka ba ne an kore ka. To ka gaya mun, yaya za a yi idan ya kama mai barna ya iya masa hukunci? Wallahi mala a ƙasar nan an waye gari wani lokacin taba mai barna bala'i ne. In aka kawo maka mai barna kana dudduba to ba kowa dai ko? Babu dai wata matsala dai ko? Saboda in ka taba wani ka taba kujerarka. Yana da ubangidansa da yake taimakonsa. Wasu kuma wakilai ne masu su ake su barnar. saboda biyan bukatar wasu ba abin da baya faruwa a ƙasar nan sai dai Allah gyara halin mu muna wannan bayanai ne saboda samari matasa da suke gaban mu ko Allah zai mika muku ƙasar wata rana ku zama wayayyu masu kishin al'ummar ku ku yi karatu na zamani da na addini ku ji haushi abin da ake yi ba daidai ba ku samar da gyara in ba ku gyara ba haka za ku yi ta ganin kaskanci sai Allah ya ta tara muku expire expire expire expire su ne za su zo su yi ta jan ku ku da kuke da karfin da kwakwalwar da basirar da ilimin ba kuwa tsoron ba ku isa ku tsallaka ku je wajen mulki ba rabta shi zai ja ka to kaga an samu matsala ku yi ilimi ku yi karatu ku zama masu kishin ƙasar ku kuma kar ku ji tsoron kowa sai Allah kar ku yi kowa rashin kunya amma in kun yi karatu kuka nemi arziki to za ku samu taimakon ubangiji kuma kowa zai ji tsoron ku to amma lokacin da yaranmu matasanmu suka bari aka yaudare su aka ɗora su akan shan ƙwaya aka ba su adda aka ba su makami aka mai da su ‘yan banga ‘yan jagaliya sai suka zama barazana akan garinsu barazana akan al'ummarsu suka hana kwanciyar hankali suka hana masu bacci-bacci suka hana ‘yan kasuwa kasuwanci’ suka lalata gari gari ya lalace ake ta gudu ana barin gari ƙasa ta zama ta watse tsoro ya shiga cikin zukatan mutane to yaya za a yi mu waye gari a ce yau mun samu dama mun yi ilimi mun yi karatu da za mu zo mu kwatar wa kanmu yanci a ƙasar mu dan kwaya shine zai zo kwaci yancin ƙasarsa barawo yaron da aka mai da shi barawo yana yaro yaron da aka kai shi gidan kurkuku shekara ashirin yaushe zai fito kwakwalwarsa ta gama mutuwa shi ne zai zo yi wani abu ana ta cinmu da yaƙi amma ba mu farga ba mu gane ba har yanzu Allah ya gane da mu Allah ya ɗora mu akan daidai ya ku yan uwana malamai sun yi bayani cewa annabi isa zai sauko shine isa ibn maryam fi akhir zamani a ƙarshen zamani يحكم بهذه الشريعة زي أيكي ده هكونشي ده وانا شريعة أن محمد المطهرة أولنا اللوكة كم زي كشي ألدي وانا ألدي wancan aladen dai irin na garinka don ba kayan kirki ba ne kayan banza ne alkhinziru lahmul khinzir muguwar dabba da Allah baya son ta annabi isa dai inda ya sauka cikin aikin da zai duk aladu sai ya karsu ba fa cewa ne ka je ka kashe aladin wani ba yanzu labari nake baka hadisi nake gaya maka lalle annabi isa zai kashe alade wani abun abun damuwa da abun ciwo masu da'awar bin annabi isan kuma a wani wurin a wani wurin fa su suke ajiye aladu to gashi kuma an ci annabi isa in yazo shi zai kashe alaga zai karya cross cross dai da kake gani salib in yazo zai balla shi duk inda igan shi zai balla annabi muhammadu ya ce musulmi ko tafiya yake a daji kaga bishiya alamar da shi yayi kamar cross tsaya ka karya shi haka annabi ya ce ballantana ka zo ka yi ɗinki da cross ballantana ka sa cross a wuyanka kana ɗan musulmi ballantana ka sa sarƙa ta cross kana sallah ka yadda da Allah ka yadda da annabi Muhammadu kai musulmi ne ba ado a ciki ba birnanci a ciki ba wayewa ɗan musulmi ko ‘yar musulma ta sanya cross sannan zai ce a bar ba da jizya shine wad'ul jizya yad'ul jizya kawai a lokacin zai ce ba abinda za a karba in ba musulunci ba ko takobi ko kai musulunci ko a dora ma takobi annabi isa zai a a lokacin annabi isa Allah zai halakar da dujal da matabiya da mabiya dujal dujal da kake jin labari wa yaqtulu dajjal muguwar halitta da dujal da za ta zo ƙarshen tashin al- alamar tashin alƙiyama akwai wata halitta da ake cewa ya ajuji da ma'ajuji ita ma haka zai ce wa ƙasa ya ke ƙasa ki fitar da duk wata albarkar da kike da ita shi da kansa zai ci ‘ya'yan ita- itatuwa na rumani manya-manya mutane su ta zama a ƙarƙashin bishiyoyi da ‘ya'yan itatuwa nonon dabba ɗaya saboda zuwan annabi isa kurin kamar yadda imam ibn kasir ya faɗa a tafsirinsa nonon dabba ɗaya in aka tatsa sai ya ishi jama'a da yawa su yi ta sha wai me ake nufi Allah ya dawo da albarka yanzu ga wani annabi nan ya zo zai kori zalunci zai kori kafirci zai kafa adalci a bayan ƙasa to wai meye hikimar haka yaya aka yi ƙasa ta dawo da albarka suka ce bibarakati tanfidi shari'ati muhammadin saboda albarkar zaktar da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi isa idan ya dawo wani zai tambaya a to ya annabi isa kuma a lokacin annabi muhammad na'am idan ya sauka ba zai yi aiki da shari'arsa ba zai aiki da shari'ar annabi muhammad ne to kaga wannan yana nuna cewa da kirista sun gane wannan bayanin da tuntunin sun karɓi musulunci su zo mu ta addinin mu saboda annabi isan yesu almasihun da ake da'awar ana bi wanda ake kiransa kullum in ya zo a ƙarshen zamani fa shi ma musulunci zai yi shi ma shari'ar annabi muhammadu zai yi shi ne malamai suke cewa kullama uqimal adlu kasuratil barakatu wal khairu duk lokacin da masu mulki duk lokacin da masu ƙasa jagorori shugabanni suka tsayar da adalci a bayan ƙasa duk wanda ya ba daidai ba ai mai ba daidai ba wanda ya daidai a tsaya masa akan daidai dinsa a ajiye sun zuciya a ajiye ha'inci da barna da cin amana in dai aka ajiye adalci a bayan ƙasa to za a samu albarkatu za a samu alkhairai kamar yadda ya zo a cikin hadisin ingantacce ruwan bukhari da muslim a bukhari hadisi na dubu shida da ɗari biyar da sha biyu a muslim kuma hadisi na ɗari tara da hamsin manzo Allah ce innal fajira idza mata duk mabarnaci malam fajiri in ya mutu duk radda wani dan ta'adi dan barna in ya mutu a bayan ƙasa yastarihu minhu al-ibad wal bilad manzo Allah ce da bayi da ƙasa gaba ɗaya suna samun hutu mutuwar mabarnaci hutun ƙasa ne mutuwar mabarnaci hutun mutane ne wa shajar wa dawab duwatsu ko in ce itatuwan garin da dabbobin garin suna murna suna gode wa Allah saboda mabarnaci guda ɗaya ya mutu saboda Allah baya son ya barna yau ba mamaki a gidanka ka shuka mabarnacin kai ka masa bayi kai ka bashi ruwa ko kuma yau kai ɗin da kujerarka da mulkinka da damanka kai ne kake taimakon masu barna kai kake ciyar da su kake shayar da su su kashe mutane su yi ta'addanci su yi abin da suka ga dama irin mutumin da in ya mutu bishiyoyin garinsa ma murna suke yi kai kuma a lokacin kake gina shi irin mutumin da in ya mutu dabbobin garinsa ma murna suke yi kai kuma a lokacin kake taimakonsa irin mutumin da idan ya mutu yastarihu minhu albilad wal ibad gari da bayin Allah suna samun hutu kai ku a lokacin kake taimakonsa to malam ya za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba malam mun saki hanya mun hau shoulder ne kawai shi ne zancen ku yi haƙuri liyuzi ƙahun ba'adar ladi amilu Allah Ubangiji zai jarrabe su ya ɗanɗana musu wani ɓangare na abin da suka aikata ka samu naqsul amwal tauyewar dukiya talauci ba sai na muku fassara ba kun san ana talauci da mutuwa na 'ya'ya da mautan kashe-kashe da haɗurruka ai ta mutuwa ai ta hadari da kuma ƴaƴan itace a samu tawara tauraya wannan duk ikhtibaran minhu wa majazatan ala sani'in wannan duka jarrabawa ne kuma da mujaza sakayya akan abin da bayan suka aikata duka ana muku wannan ne la'allahum yarji'una don mutane su dawo anil ma'asi su daina sabon Allah kamar yadda Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya mana kuwa wa bi hadzal qadri kifaya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh